ta abu a sallah yanda za a yi idan rafkanuwa ta abu a sallah Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahab Zuhuri ya karbo daga Abi Salma ta bin Abdurrahman ibn Auf ya karbo daga Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wato a gaba ɗaya Abu Wadda sai kudi ne suka zo da wannan isnadin Ibn Shahab an Abi Salma ta bin Abdurrahman an Abi Hurairah to hadisai guda guda guda hudu ne wanda suka zo da wannan isnadin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce hakika ɗayan ku lokacin da ya tashi yana sallah shaitan yakan zo gare shi bala masa alai ya rikitar da shi ya rikitar da shi ko labbasa ya rikitar da shi har a ƙarshe ya komo bai san ma raka'a nawa ya sallata ba ya ringa kokon zo idan ɗayan ku ya samu haka to abin da yake akwai sai ya sujjada sujjada biyu ya sujjada guda biyu alhali yana zaune ya sujjada biyu alhali yana zaune Ubaidullah ya yi min hadisi ya karbo daga Imamu Malik cewa labari ya isar masa cewa wani mutum an da ubala ga wannan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce inni la ansa ni nakan yi mantu ko ai ni hunarsa ko ko akan sa ni in yi mantuwa dai a sunna ba dan komai ba dan sunnan tawai al'umma ya zafi Wani hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai guda hudu da suka zo a muwadda wanda gaba ɗaya malamai sun gama bincike amma ba su gano isnadin su ba a cikin mutane inan ma imam malik ya ce balagani annahu balagahu to malamai sun bincika sun sami isnadin wannan hadisin sai waɗannan hadisan guda hudu wanda wanda ne daga cikin su shine na farkon su wanda malamai gaba ɗaya sun kama binciken su amma sun kasa gano ina hadisin nan ya zo da isnadi to wato ba za ka sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ne wanda yake yana daga balaga ta imami malik ke nuna mana cewa wato mantuwar da yake a sallah haka din na faruwa ne don ya zamo da shari'i ga al'ummar haka so da yawa maza da sallallahu alaihi wasallama yakan aikata abu wanda ta yi a asali ba shi ne ya fi ba amma ba don gobe ban ya nuna ta shari'i ga al'ummarsa shi yasa malamai suke cewa idan maza da sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko da abin da yake karajiya ne ko da abin da yake karani ne haka a shari'a ya ce karani ne a aikata amma aka ga ya aikata to ya aikata ne don ya nuna cewa karhancin nan fa iyakarsa karhanci bai kai haramci ba inda ba da za a yi a ce ya aikata abin da yake haram al'ambiya kulluhum zu ismahi da annabawan Allah ma'asumai ne ba da za a yi ce abin da yake haram ne a kuda da gare su wanda yake karani ra a kuko to wannan dan ta shiriki ne yana nuna jama'a a nuna al'umma cewa ba fa haramun bane Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imamu Malik cewa labari ya isa masa cewa wani mutum ya tambayi Kasimu da Muhammadin wato ɗaya daga cikin buƙawar sab'atu na Madina jikan Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala nu faqala yace ni ni nakan yi dimuwa a sallata wannan ya yawaita gare ni dimuwar ta yawaita gare ni sai kasimu kasimu na muhammadin ya ce ai abin da za ka yi irin wannan da ko ka ci gaba da sallaka domin lamarin da nan wannan timuwar ba za ka rabu da kai ba sharri ne na shaitan abin da yake so ya dauke ma hankali daga sallah duk wanda ake samu a sallah kai da mo kai sallah baka samu ba har kai sallama alhali kana cewa ai koma ban kika sallar nan ba ta yi ma bai cika sallan ba shi yasa aka faɗa cewa wanda yake kokonto ya yawaita gare shi a sallah to ya kau da kai daga wannan kokon sai dai a matsalar imam malik aka ce sai ya wato kokonto ne ma ya yawaita daga gare shi to abin da yake akwai sai dai ya sujjada ba ai kawai in ya gama sallah wanda ko mantuwa ce ta yawaita daga gare shi to wannan ya gyara sallar ba wata sujjada ma a kansa shi yasa akewa akwai mutum da shakku akwai kuma mutum da kan musamman yadda ake ke yin aikin wa'a game da wankan juma'a Ubaidullah ya ce ya yayi min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Sumayyu Badar Ali Bakar ibn Abdurrahman ibn Auf wato shi wato shi Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham wato shi Abubakar din ɗaya daga cikin bawan sabatini na Madina wannan Sumayyu sun malamin Imam Malik da bawan sa ne yan tashi shi ma irin wannan isnadin gaba ɗaya abubuwan da guda takwas ne a ce sumai an sumayyin an aji sani samani an aji huraira gaba ɗaya a an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko an rasulullah kala a gaba ɗaya abubuwan da guda takwas ne amma hadisan wato sumayyu wanda imamu malik ya wani wannan suna da yawa sun kai wajen casa'in da shida hadisan da imam malik ya rawaito daga sumayyu sun kai casa'in da shida amma a ce shi sumayyu ya karɓa daga hadisan samani shi kuma a cikin tarihin zamani ya karɓa daga ashe huraira su wannan ne aka ce gaba ɗaya guda da ne a kowace. Cewa ba za ta san nama ne wata nama ya ce wanda ya wanka ranar juma'a irin wanka na janaba malamai suka ce wannan akwai fassara biyu a kan wato fassara ta farko ne ita ce a ce wanka yadda ake wankan janaba wato siffar wankan siffar wankan nasa da zamo kamar yadda ake wankan janaba wato kula da tsarin da shari'a wajen wankan nasa ba wai kawai a ce ya dauka ya wanke jikinsa ba a'a ya zamo ya yi wankan irin wanda ake na janaba wannan shi ne abin da mafi yawan malamai ke kansa suka tafi a kan fassarar wannan hadisi akwai suna ta biyu ita ce cewa yin wanka da ke jaraba a ranar juma'a a wasu daga malamai sun tafi a kan wannan kuma akwai hadisi mai zo wanda shi ma ne ke karfafa wannan fassarar wanda mai hadisi ya fi da hadisin a littafin sa cewa mai imani. Sannan ya tafi a sa'a ta farko an ce a duk masu ruwayar hadisin da sun manna imamu malik ba wanda ya ruwaito da wannan lafazin maraha wasu da yawa sun ruwaito da sun magana kamar yadda turaisi ya ruwaito da cewa sun magana amma shi ma malik shi ne ke kaɗai ruwaito da sun maraha wanda kuma ya zama masarar su ta dace da wannan ruwayar nasa ya taɓa ta cewa duma ba cewa a ce da mutuwar tafiyar ta ba a'a ba da sassa ba ake tafiya juma'a ba sai zawani daga zawani da zawani ya yi sannan sai ake bukatar tafiya juma'a nan da wato shi ya sa damar rawani kuwa sai a tafiyar da aka yi ta bayan rana ta karkata daga tsakiya inda ake kira rawani hudukwi kuwa tafiyar da aka yi kafin a ce rana ta karkata daga tsakiya inda ake cewa ta dafura ne ta tafi amma idan bayan rana ta karkata daga tsakiya sai a ce rana imani da dide shi sai ya dace da wayar malamin garo ibn surai ibn surai din wanda mutumin maka ne shi ya dace ne da yawan sun magana ya sa ce ai an musan a tafi kuma a cikin da safe cin da safe da shi kurma ma da ke tafiya ma sannan ta lafiya ya rike ce da zai bayi da zuwa mutum ya bacci shagulgulan sa ba haka aka karbo daga sahabban manzon Allah ba suka je gonakinsu suka je kasuwoyinsu sannan su dawo masallaci kuma shi yasa barkawa ta ce yana daga abin da yake maka ruhai abin da ba a so ranar juma'a a ce mutum ya bar aiki mai yin juma'a ce yi aiki kuma ya sallar juma'a da haka shi ke da mutum jima'a ce sallah mu jara lafiyar wala tarfa da kimar da bidan duniya wannan kamar wanda ya yi ibada ne da rami wanda ya tafi a manfa'a ta biyu kamar ya yi ibada ne da saniya wanda ya tafi a sa'a ta uku kamar ya yi ibada ne da kaho wata rago wanda ya tafi kaho wanda ya tafi a sa'a ta hudu kamar ya yi ibada da kaza wanda ya tafi a sa'a ta biyar to kamar ya yi ibada ne da kwai kamar ya ba da sadakan kwai ne da Allah ko ya ce da abin da ya tafi kwai domin Allah wato a wata baya wannan sati ya ya ya ya waito yake wato wanda ya tafi a sa'a ta hudu to kamar ya yi ibada ne da agwagwa wanda ya tafi a sa'a ta biyar to shi ne kamar ya yi ba ibada da kasa wanda ya tafi a sa'a ta shida kuma to shi kamar ya yi ibada da kwai yasa wannan ruwa ta nasa jiki an kasa sa'o'in kan gida shida amma ruwa ta fi shukura an kasa sa'o'in ne wato a gida biyar ita ce wannan ruwaya wadda buhari ma ya gwaito hadisin nan ta kan hanyar imamu malik haka nan muslim ya gwaito hadisin nan shi ma dai ta kan hanyar imamu malik to idan liman ya fito mala'iku suka zo wajen suna faran gargadin da ake a ce ke juma'a wannan gargadin da ake ma'ana hudubar da ake yi ibiya ce a ranar ma ya sa an samu su yan kalilan ma daga malamai da suka tafi a kan cewa ai wanda ma bai ji hudubar ba bai da juma cewa ai juma'ar asali ba kamar a za a sake baraka a hudu ce amma wannan hudubar ita ce take mazaunin raka'a biyu sai kuma ake zuwa da raka'a biyu sallar juma'a wanda a sallar juma'a ya raka a sallar azhar ya raka a jiya yana da sallah ai da sallah haka ma wanda ke yi hudu babba ranar juma'a ta ke shi ma bai da sallah amma mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa yin hudu bannan ne abin nema ne akwai da ta ce lalle ne wajibi ne amma dai rashin jin bai hukunta ba ta sallar juma'a a wajen mafi yawan malamai ba a cewa da wanda bai ci gudubar ba a ce a yi sallarsa gaba ɗaya bai da su ba to wato imamu malik rawo inda guda biyar da aka faɗa ko shida ɗan gani da ruwa ya tsari ana kasawa ne daga tsawari zuwa sallar juma ya sa misali idan aka ce rana tana karkata daga tsakiya ne karfe goma sha wannan fa misali to a ce kuma sannan juma'ar ana fara kiran sallar da ne wanda da shi sai hudu ba sai mai daya to wannan hawa ɗaya za a kasa gida biyar wato ka ga zama wani shirin shirin kenan wanda ya je tun daga sha biyu har zuwa sha biyu da shirin shi ne kamar wanda ya yi ba da damuwa wanda ya je kuma kamar sha biyu a shirin da wato shi za a kasa ne a minti goma sha biyu minti goma sha biyu wanda ya je tun daga sha biyu ya je haƙi zuwa sha biyu da minti goma sha biyu ta ce kamar ya yi ibada ne da takuwa wanda ya je kuma daga sha biyu da minti goma sha uku haƙi zuwa sha biyu da minti ashirin hudu to shi kuma kamar ya yi ibada ne wato da kan ya ya yi ibada ne da kan wanda ya je kuma daga sha biyu da ashirin da biyar har zuwa ya kai sha biyu da minti talatin da shida to shi kuma kamar wanda ya yi ibada da rago ne haka ne za a rinka kasawa kuma sai karfe shi ne ka ga zama za ka sa'awa shi ne gida biyar ya zama kowanne kirkashi yana da minti ishirin da hudu to haka ne to wajen kurani shafi shi ya ce a tun daga safa ake fara kasa ya sa daga fitowar rana ya zamo a karfe ɗaya ne ake mai da sallar rana kuma tana fitowa karfe shida wanda ya je da shida har zuwa bakwai zai zama ya samu matsayin wanda ya yi ibada da takuwa wanda ya daga bakwai zuwa takwas shi kuma shi ne ya samu matsayin wanda ya yi ibada wato da saniya haka abin da ke tafiya to wani da ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hadisi ya ja sai ibn hadisi ya jil masaburi ya karbo daga abi hurairah cewa abu huraira ya kasance yana cewa ala kulli mutarimi a wani ranar juma'a wajibi ne a kan dukkan wanda yake balagagge da wankan janaba wannan wasu da yawa sun tafi a kan haka za akwai wanda ma suka ce ai wanda bai wankan ba ba shi juma'ar ba mutum ya je juma'ar bai wankan ba to wato sai a ce shi kafin juma'a ba amma mafi yawan malamai suka a'a wannan wajabcin da sunnoni wato kamar ya ce sunna ce kan karfa shi yasa ba wankan bai da mashiga da mai inganci ba ka ba wankan ba aka ce juma'a juma'a ta inganta na iyaka abin da za a samu bai kai kamar inda a ce an yi wankan ba kuma kamar malikawa ta wuce wutan wanka misali shi zama wankan ya faru da tafiya juma kada wankan ya zauna kuma ya mai kyau ya zauna cin abinci ne wankan ya zauna cin abinci to ya wuri wankan nasa ana bukatar sai na sa ya samu wannan faralar da aka ambata ya sake wani wankan ya sake wani wankan to wani na ja mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahadi mudi ya karbo daga salim ibn abdullahi ya ce wani mutum daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci ranar juma'a alhali sayyidina umar dan haddab yana huduba yana cikin huduba sannan shi ne hadisi sayyidina umar ya ce yau sa'a ce wannan da za ka ce sai yanzu za ka iso masallaci sai mutumin da ya shigo ya ce ya amiran muminin na dawo ne daga kasuwa a sai na ji kira na ji an yi kiran sallah da na ji an yi kiran sallah sai ne murna ne alwala sai da na umar ya ce a yi ran kuma alwala kawai kai ka taho juma'a alwala kawai kai ka taho juma'a alhali ka san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarni da wanka cewa wanda duk zai zo juma'a ya wanka wato shi wanda ya shigo din malamai da yawa suka ce sai dina usman sai dina usman kuma hadisin ya zo marfu'i ila ya ta a yadda yake ya zo a muwatta to kaji sun kalin da ta su umara da ya hada cikin zarba to amma akwai wayoyi da suka zo suka nuna cewa shi salihu ya waito hadisin ne daga mahaifinsa shine abdullahi ibn umara akwai sinadai da yawa ingantattu wanda suka zo da wannan sirri ma akwai ma cewa ba kawai abdulhamid umar ba abdulhamid abbas ma ya ruwaito haji akwai ruwa cewa anas ma ya ruwaito haji akwai ruwa cewa abu huraira ma ya ruwaito haji ina iya kama da wata ce da matakan waya ne ita ce bayan wato sai da na umar da ɗansa abdulhamid umar to akan wannan hadisi cewa kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bude يوم الجمعة وماذا لا تعمل هذه السياسة قول الإمام مالك يا كما لك صفوان بن سليم شيخ ما لك عن يسار شيخ ما لك عن سيد الهدي wato gaba ɗaya a kowanne a cikin kaɗai suka zo da wannan isnad gaba da musulmi an ɗaje tsarin an ɗaje kirkuɗi ya ji ne kawai cewa maza ta sallallahu alaihi wasallama ya ce wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan balagagge wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan wanda yake balagagge to wato hadisin buhari ya ruwaito shi a waje biyu ba haka nan musulun ya ruwaito shi waje daya amma dukkan su ta kan hanyar imamu malik haka nan ma kuma musulun ya ruwaito shi ta wata hanyar da ba ta kan imamu malik wanda da ta yi hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo daga imam mala wato wannan hadisi shi kuma ya zo da silsilatul sahih da silsilatul sahih ma amma shi an nafi'in hadimatin nafi cewa manzala sallallahu alaihi wasallama kala ya ce idan ɗayan ku za shi juma'a to ya wanka kan ya fara yin wanka kan wannan hadisi wato hadisi ne mashhuri kwarai abu a ya ji tashi musamman tabbatar da hanyoyin da hadisin ne ya zo sai ya samu mutum saba'in wanda suka waito hadisin nan daga nafi ya sa hadisin ya kai mashuru wato riwayan da wa mashuru in rawa fauka sahihu sahihu ka fitri ya ne wal mutum ne su mu'adi kabarin ilimi to hadisi ne mashuru kwarai kuma ingantacce domin bayan wanda mutum saba'in din ma ibnu hajar ya ce da na tsaya da ƙara sai na ga waɗanda suka wai kuma bayan shi saba'in din ne fada akwai ruwa wasu mutum hamsin din da suka yi yasa wanda ta wai na ne suna daga nafi su kaɗai ya shi kaɗai sun kai mutum ɗari da shi yanzu shi ne ibnu hajar al-asqalani ya kawo to imam malik ya ce ne wanka ranar juma'a farkon yininsa a yana nufin wai ya yi wankan ma'a da wannan wankan wannan wankan bai wadatar da shi ba sai in ya yi wanka sanda zai tafi juma abin da ya sa na faɗi wannan saboda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Abdullahi bin Umar idan da ya ku za shi juma'a to yi wanka a shekinin sai fitan da zacin ba cewa aka yi ɗaya ku yi wanka ranar juma'a ba in yi wanka ko ya zaman sa a gida ka ga bai cika umarnin ba da cewa aka yi ɗaya ku yi wanka ranar juma'a shekinin ku da ba juma'a ne mutu wanka sai ake yayi ranar juma'a amma cewa aka yi ɗaya zaci in zaci ma'ana sun da zai fara tafiya shi ne fahimtar shi imamu malik imamu ce ce wanda ya wanka ranar juma'a da wurwuri ko sai daga baya alhali yana da wankan juma'a da wannan wankan nasa sai abin da zai warware a dolarsa ya same shi to wankan nasa bai lalace ba abin da ake bukata ne kawai ya sake a dola wato ne da ya yi wankan da ya yi juma'a ko da da safen da ke nan in yi wankan ya tafi juma'ar shi ke nan abin da dan magana kai ma malik da ke nufi shi ne kai ne wankan ya tsaya kuma da wani abu daban ba magana juma'ar ba ba magana tafiya juma'ar ba wannan wankan nasa ya wadatar da shi babu abin da ya zo a game da cewa ana buƙatar a yi shiru ranar juma'a sanda liman ke hudu ba wani lafiya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hajjin zinani ya karbo daga alasu daga abin huraira da kuma da zalin wanda yana cikin manyan zaɓe an faɗa labar guda hamsin da kuɗi ne a kowace malik wani abin zinani an la'ara da an kaji huraira to jawabin lana sallallahu alaihi wasallam kana ya ce in kace da abokin zanka ranar juma'a shi shiru alhali iman yana cikin huduba a ranar juma'a hakika ka zo da yafishen ai ka zo da abin da ba daidai ba wato abin da yake ya sa ba ka da ranar juma'a da yadda yake ya zo a hadisin da abu da ya waito da ibnu huzai mata daga abdullahi na ibn al-as daga annabi sallallahu alaihi wasallam za ta ce duk wanda ya zo da abin da yake na gau ko kike tare wuya ya mutane to wannan ba juma'a ya ce ba ya ce dai sallar aza ya samu ladan sallar aza ne kawai amma ladan sallar juma'a wannan banda shi bai da ce ya hannun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahabin ya karbo daga sallama ta tiyari ma ya rike kurazi ya ba shi labari cewa su sun kasance zamanin sai da na umar abdul yawmar juma'a suna kai na fulfuli a ran juma'a sai umar sai sai da umar ya fito da zarar sai da umar ya fito ya zauna a bukan bari da masu kiran sallah suka yi hada a cikin kiran sallah ta da mafi yace sai mu zauna da kasin muna wasu da jirin rage akwai wata magana da zafi sai ne a sallah amma da zarar masu kiran sallah sun gama sun yi shiru sai da na bari tashi yana gudu ba sai yi shiru ɗaya daga cikinmu ba zai zance ba na shi wani ya faɗi uffan ba har sai an gama daga hudu ba ibn shahadu zuhuri ya ce a fitowar liman ranar juma ya hada duk wata sallah ta nafila ba da wannan malikawa ka ɗauka musu umumansa cewa ko da ma wanda zuwan bai dan ba ya ce ya tsaya yin sallah ta nafila a sallah ba ko da wanda zuwan sa kenan mallaka na wanda da ban yake amma wasu rabar suka ce a a banda wanda zuwan sa kenan wanda zuwan sa kenan shi ya iya yin aiki ya ubangiji illa iyaka ana bukatar yi ta da gaggawa to su malakawa dai suka cewa ai wajibi a saurari hudubar nan wajibi yadda aka gaba da dalilai a baya a sannan nan kuwa na fila ce dan na fila a bar abin da yake wajibi ai ba daidai ba ne ga shi bin shahadu yana faɗin cewa da za da fitowar liman a ranar juma'a ya hada dukkan hukun ka ɗauka masa cewa da wanda ya shigo da ma wanda ya ba sai lalle wanda a yake nan kawai ba maganar liman da zarar liman ya haɗa cikin hudu ba to an hana duk wata magana ma ba daidai bane wani wata magana a sannan wannan hadisin gashi ya zo ne daga tabi'ai tabi'i ne ya faɗa cewa a zamanin wani sahabi ga yadda shi yasa za a ɗauka a matsayin kai za a ɗauka cewa a matsayin mako yadda jalali shi da suyi ne ke faɗa a biyar sa ta hadisi wa kullu za min tabi'i motsin rana da mutum malahun wal awwal sahabi in yawa wishul wakafa wannan kenan sahabi in yawa wishul wakafa za a ce matsayin sadisi ne mawkufi wanda aka ruwaito daga ƴaƴan sahabi wanda aka ruwaito daga sahabi illa iyaka kuma dangane da hukunci sai a ce ko da yake mawkufa ne lafzan za a yi hukunci da cewa mawkufa ne lafzan amma kuma mawkufi ne hukuma inda kamar wannan abu ne wanda sahabbai ba za su yi tsara da kansu ba sai in sun ga cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya tsara yasa marfu'an ne hukuma to wanda za ta nuna hadisi ya bada daga imam malik ya ta bada daga abin nani bazara umar abu ubaidillahi ya ta bada daga malik ibn abi ali wato kan imam malik cewa sai da kuma dan amana ya kasance yana cewa a mutubarsa Allah ma ya tsari ka za a ba. Kaɗan ne za ka je ta yi ina Usman ya yi hutuba bai faɗi wannan maganar ba a cikin hutuban nan. Maganar da yake faɗa ɗin wanda ya kawai ta faɗar da abubuwansa shi ne cewa duk sanda liman ya tashi bai hutuba ranar Juma'a to abin da yake wajibi a kan ku saurari hutubar ku shiru مثل ما للمستقسمي domin irin ladan da wanda ya saurara ya zama kuma yana ji zai samu irinsa ne wanda ya saurara amma kuma ya zama bai ji zai samu wani shirin amma kuma tare da ya yi shirin ba ya jin kutuba neman in yana nesa daga liman to za a ba shi lada kamar ladan da aka bayar wanda ya yi shirin ya zama shi shi yana ji idan aka yi kamar sallah ku daidaita sahun ku dauranta da kafadun ku kafadun ku su zamo sun daidaita hakika daidaita sahu yana da cikin sallah a ce an daidaita sahu yana da cikin sallah sannan sai dina usman baya yin kabbara harama a ranar juma'a sai wa mazaje sun zo masa da hakika ya wakilta su da daidaita sabbai sun ba shi labari cewa ai sahun biya daidaita to a sannan ne yake kabbara a sannan ne yake kabbara wallahi an hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga imam nasir ya cewa sai suna kasu mara ya ga wasu mutane biyu suna hira alhali ne mai yana kuwa ranar juma'a ba saba kuma sai ya ɗau tsakuwa ya ce ce a niskuta cewa ku shiru ku kun shiru yanzu ba wakacin magana ba ne ba wakacin hira ba ne wani da ta muna shi ya karbo daga imam malik ya samu labari cewa mutum ya yi atishawa ranar juma'a alhali liman yana kutuba sai wani ya ce masa ya rahamu kamu da yake kusa da shi wanda yake kusa da shi ya ce ya rahamu kallamu ya tambayi sai da mai rufe ya ce daga wannan sai sai da rufe ya ce kakka ba daidai ba in ana gudu ba ko da bai atishawa ne ne atishawa to ba a gaishe shi sai a ce an gama gudubar a gaishe shi Lalle mai ya gama wani ba ta sannan a ce wanda ya rahamu kallamu amma ba san da liman yake ba shi yasa malamai da su ce sannan ma ba wakacin sallama bai ba a yin sallama sai da idan ya fara kudu ba duk wanda yake daura da wajen wanda yake aje ne wajen shi ma'ajan sallar shi ba a ba a cewa a yi sallama ya akwai da wani sai da ke kankan sai a kan wannan imani shafi ai marka wasu a kan haka hakkin a cewa ba a gaida wani ya atishawa ranar juma'a ne cikin yana kudu ba a masallaci a ina da shafi shi ma da can a kan haka zaman sa na iraq a kan wannan kawai ne amma da ya komo misira sai ya ce a ai kai da wanda ya ashawa yana kudu ba in hakan ba ne ba ne har ya kawo hujja da hadisin hasan da basari daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah ya ce idan mutum ke atishawa alhali mai yana cikin hudu ba ranar juma'a to ka gaishe shi da ya rahamu kaza to hadisin ne mursali hadisin wanda ya mursali da hasan da basari ya ce karshen khilafar sayyidina Umar ba ya rage shekara biyu a wato fatan sayyidina Umar a kai ana ce shi ya wai da ce abin hadisi ya karbo daga imam imam malik wai da ce ya hayin hadisi ya karbo daga imam malik to ya tambaye shi shahadin suri daga yin magana ranar juma'a lokacin da liman ya gama kudu ba ya sauko daga mimbari kafin ya kabbara harama ko kafin a yi kama sai ta shahadi ya ce ba laifi da wani sannan yin magana ba a hana ba nan da aka hana sannan idan yake cikin gudu abin da ya zo game da wanda ya zaci raka ranar juma da ya yi hukuncin sa ya wadda za ta yi hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga yin shahadi zuri cewa ibn shahadi zuri ya kasance yana cewa wanda ya riski raka'a ɗaya a sallar juma'a to ya tashi ya ƙaro raka'a ɗaya wato ya sami juma'a ya sami juma'a ibn shahadu zuri ya ce wannan shi ne tsari haka ne tsarin da muka samu malamai a kai wato idan ya nuna kamar ya samu kuma haku sama su nuna a kan haka manyan malamai mai imam malik ya ce a kan wannan ne na rufe malamai a garin me yasa ka tafi akan haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya rufe raka'a daga sallah rakika ya rufe sallah kace kenan da aka ce as-salati mufradi ne wanda aka yi ta'alifin sa da at yasa ya dau kowace sallah ke hada har sallar juma'a dukkan malamai wato na makabobin da guda hudu sun gama akan cewa wanda ya riski raka a ɗaya ne daga sallar juma'a to ya samu juma abin da ake bukata ya tashi kawo ɗaya ta da maliku ma malik ya ce Allah aka samu sabani da wanda ya riski karsa da raka a ɗaya da ya hukunta sai ma za a ce ya samu juma'a ko ko ya samu ba wasu da yawa musamman a masaba abuwa ne kafin ba da zuwa ya kaza a ce ya samu juma'a matuƙar ne ko da sun ya ce ya samu tare da su amma mafi yawa sun kaji a ba za su ya samu juma ba ba da ce ce a game da wanda matsatsi ya sami shi ranar juma haka matsayi shi a wajen ruku ko wajen sujjada sayar ka ujike zuwa da ruku'u amma kuma ya kasa samun ikon yin sujada abin matsatsin ya ce inda ya kai har sai da liman ya tashi har ko sai ma da liman ya gama daga sallarsa cewa shi wannan ya sa ikon musu cewa ya sujada in ya zama ya ruku tare da liman sujada ce ta gagare shi zuwa to sai ya sujada lokacin da mutane suka ke tsaye sai ya zo da sujadar sannan sannan shi ma ya yi ko a ci gaba da sallah da shi sallarsa tana nan ba abin da ya taɓa sallarsa idan ko sami iko ba bisa ya sujada har sai da limamin ya gama sallarsa lamarin da sha'anin abin da ya fi soyuwa zuwa gare ni shi ne ya faru sallarsa mai a zahar raka a hudu a juma'a ta kubuce masa ya ce juma'a kenan ta kubuce masa to abin da ya zo game da wanda ya haƙora na juma'a imam malik ya ce wanda ya ranar juma'a ya fiya alhali liman yana cikin hudu ba sai ya fito bai dawo ba har sai da mai ya gama daga sallarsa to zai zo da raka a kudi ne shi zai sallaci raka a kudi ne a zahar bai sami juma'a ba iyaka ko da zai sami juma'a ba a nan hakika za a yi a rubuta masa ladan juma'a inda ne an fara hudu ba shi kuma zarura ce dole wata san ransa ba ya kasa yin sallar tare da shi imam malik ya ce raka'atar addu'ar da ya yi raka'a ɗaya tare da liman ranar juma'a sannan kuma hako ya zo masa ya fita ya dawo a hali liman har ya gama rakawoyin guda biyu cewa sai ya kara raka daya ya sami juma'a ya sami juma'a tun da dai zan kafin haman ya zo masa sai da ya raka a guda tare da ni malamin ka sallan matakar ne bai magana ba san da ya tafi wanke haba imam malik ya ce an yarda zuna imama mai juma'a ba wajibi ba ne a kan wanda hako ya zo masa ranar juma'a alhali liman yana cikin hudu ba cewa in zai fito sai ya nemi izinin liman ba na ne a kansa haka ba ko kuma wani lamari ya same shi wanda dole sai ya fito daga masallaci shi ma fitowar ta baya bukatar sai ya nemi izinin liman in yana nufin ya fito ba sai ya fito ba tare da ya nemi izinin liman ba ba su da mutunta zai masa wani wanda ake ce dole sai ya nemi izinin liman kenan shi ne wanda ba abin da ya zama dole ba ne ya sami shi wato ba abin da ya zama dole ba ne wajen inganci sannan ya sami shi shi ne da zai fito a cikin sai ya nemi izinin liman.